بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أهز الكافر الجاني بقرآني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي يومنا شابير قوة رمضان هجرة منزو الله صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة شكرة دبو ديد دريه دودة تلاتين دشدة وان دي داتي دا بيوكو يولو دي biyu ga watan eh, bakwai ko miladiya aihuwar isa alaihi salam shekara ta eh, dubu biyu da goma sha biyar a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari biyu da arba'in da biyar a cikin suratul bakara a yau za mu tashi aya ta ɗari biyu da arba'in da shida a kan shafi na arba'in wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين نعم الله سبحانه وتعالى يتي ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم ترى شنبكي دوبي با أصل ترى شيني كان كلو دل عربتي يعني أنت رأى ينا غنم أبو to alam tara baka yi kallo ba ilal mala'i min bani isra'ila zuwa ga shugabannin ne ko wata jama'a daga cikin bani isra'ila to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rayu da waɗannan mutane ba ya za a ce ya dube su shi yasa waɗansu malamai suka fassara alam tara shin baka da labari wato ra'a wani lokaci ana nuhin baka da labarin abu sai ya zakumanto da ma'ana ta as-sam'u ko ko alam tara baka da masaniya domin waɗannan min ba'di Musa waɗanda suka rayu bayan Annabi Musa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rayu tare da su ba ko ba haka ba ha Allah ke cewa tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha wani wuri kuma Allah ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wama kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wama kunta wani kuma wama kunta sawiyan fi ahli ahli madyan tatlu alaihim ayatina a takaice dai waɗannan al'amurra da suka faru ba gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi su ba kenan nan dole alamtar ba za mu fassara shi da gani ba ko dai mu fassara shi da gani na zuciya ko kuma mu ce labari ina fata an fahimce ni amma shi Sheikh Usaimin yace a'a ana iya cewa wato nan alamtar baka yi dubi zuwa ga sha'anin su ba domin labarin ubangiji idan yana ba da labari to ya fi ma abin da kake gani da idanunka domin Allah ya san sirrin abin da kai baka sani ba mun gane wannan da kyau sai zaman to nan ra'a tana yiwa ana amfani ne kamar na wato ana son ka kalla ne da idanunka da idon basira amma abin kamar gaban idanunka yake faruwa domin annabi Musa alaihi salam lokacin da ya ji tsoro lokacin da aka zo da masu sihiri kowa ya jefa sanda ta zamanto wato eh, macijiya Allah subhanahu wataala ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa kaga duk duniya babu wanda ya san annabi Musa ya tsoro in ba Allah subhanahu wataala ba ko ba haka ba sannan annabi Yusuf ya taba koye wata magana cikin zuciya tai Allah ce fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum kaga annabi Yusuf ya boye wannan magana kaga da kana tsaye a lokacin da wannan abun ya faru da ba za ka samu wannan labarin ba shi yasa yake cewa kenan labarin da ubangiji yake basuwa ya fi ma abin da kai kake gani da dauka don haka dan an ce alam tara ko da mu ce sani bane na ilmi to muna iya mu dauke ta ma wato sani irin kamar na gani wanda ma ganin da kake yi bai kai ba ma irin yadda ubangiji yake baka labari an gane wannan da haka sai ayi hattara domin kalima ta alam tara wani lokaci tana zakkuwa cikin alqur'ani ana son a baka labarin abu alam tara baka gani ba ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko alam tara baka gani ba kai wanda da ake magana da kai ya kai mai sauraron wa'azi ko ko alamtara baka gani ba uslubi ne na mutum guda amma duka al'umma ake nushi domin alqur'ani an sabkar da shi ne ga dukkan al'ummomin duniya sai zamanto dukkan al'umma ta duniya wannan kissa ta shahe ta amma an kawo ta da siga ta mufrad amma ana nuhin jam'i in mun ce al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta yi imani da shi sai ya zamanto shi aka fara kira da ya duba amma mu kuma mun biyo baya in kuma ana nuhin al'umma sai gaba ɗaya mutane mutanen da har waɗanda ba su yi imani da shi ba domin al'umma ta yana sai zamanto kowa da kowa ya shiga ciki an gane wannan da haka kaga zo in ka ji kullu an ce alamtar ka ce a'a kallo ne na idanu ba haka ake nufi ba wani lokaci labari ne ake son a baka ko ko baka da sanin wani abu Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin ashabul fil Allah ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul alhali ko lokacin da wannan abin ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma zo duniya ba ina fata an fahimce ni ko ba haka ba amma kuma busharatu na nubuwa littafan sira suna nuna cewa alamu ne na cewa annabin karshen zamani za a turo shi cikin wannan al'umma shi yasa lokacin da sun ka tunkari wannan daki saboda su ruguzar da shi Allah subhanahu wataala ya halakar da su ina fata an fahimce ni ilal mala'i zuwa ga shugabannin ne malaman tafsiri suna cewa jama'a ta bani isra'ila an gane wannan asalin almala kalima ta almala'u tana nufin shugabannin ne manya jagorori ina fata an fahimce ni dan haka amma me yasa malamai suka ce jama'a saboda duk lokacin da shugaba ya bi ko shugabannin ne suka bi to zaka ga talakawa sun bi su ko ba haka ba in an ka ce shugaban farti ya ce nan yayi to mabiya ne fa ina son kai in yace yana tare da gwamnati mabiya ne ina son kai sun bi gwamnati in yace yana tare da yan adawa sai su bi yan adawa in yace mu ba mu tare da gwamnati ba mu tare da yan adawa muna yan zaman kanmu su kuma mutane suka zama suna zaman kansu to shi yasa Allah kawo almala'u saboda su ne shugabannin ne idan suka je to na baya gare su za su je idan ba su je ba kuma na baya gare su ba za su je ba an gane wannan don haka shugaba dai a takaice in yabbi za a abin shi don haka malaman da suka ce almala'u sun kalli cewa su shugabannin nan suna suka zo da wannan magana an gane wannan waɗanda suka kalli cewa kuma waɗanda suke baya gare su sun bi su sai su ce to jama'a gaba daya amma asalin hakikatin hakikanin kalma ta almala'u tana nufin shugabannin ne shi yasa Allah ce wa qala almala'u min qaumi fir'aun atadharu musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadhraka wa alihatak kaga almala'u wadanda an na gaba gaba wadanda ake shawara da su an gane wannan da kyau ko min bani isra'ila na daga bani isra'ila min ba'di musa bayan annabi musa wannan labarin ana ba mu shi kenan bayan annabi musa ne إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لوكتين دا سكتي لنبي لهم قواني النبي ناسو ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله كتايدا منا سركي كو شغبا wanda zamu yin yaki zamu yi jihadi a baya gare shi domin wato mutane baya yadda za a yi su je jihadi su shugabanci babu shugaba ina fata an fahimce ni kamar yadda yanzu matasa suke son kawai a ba su dama a ce za a ji haji a ce a ce a ta kashe kashe kaga ashe wannan yana nuna mun cewa ba a tahiya jihadi babu shugaba dole sai akwai wanda zai cewa a kai hari a kai wanda zai cewa a tsaya a tsaya wanda idan ana son a tattauna da ku za a kira shi a ce to shi za a tattaunawa da shi amma wannan ya je ya kai hari wannan wuri ya kai hari wannan wuri in an je za a neman shugaba wanda za a tattauna da shi babu to ina zan canja hadi kuma ina fata an fahimce ni wannan yana da kyau wato yana da kyau masu neman karatu da sun taimakon addini su tsaya su sa ilimin su sosai domin kada ka tahi wato wajen kai ma addini aiki sai kai ma addini banna wadda take mai yawa wadda za ka yi da dama ranar tashin alkiyama mun fahimci wannan da kyau oi ba aslana malikan nuqatil fi sabilillah annabin yana tare da su amma su suka ce suna neman malik malik shine wato sarki ko mu ce shugaba in an ce almalak an kai malamin fataha ya zan mala'iki don haka sai ai hattara an gane wannan min ba'di musa iz qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah wato mu yaki don daukar da kada wato kalmar Allah subhanahu wataala baiwa mutane su zamna babu shugabanci an gane wannan al'umma ta zaman to babu shugabanci ba zai taɓa yiwa ba mutum biyu in suna tahiya sai an samu shugaba ne kai ne shugaba mutum uku sai an samu shugaba an fahimci wannan shi yasa ko sallah za a yi sai an samu liman an gane ni sha'ir yake cewa la yaslihu an-nasu fawda la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum sadu la yuslihu an-nasu mutane ba yadda za a yi rayuwarsu ta inganta an gane ni fawda suna tahiya kamar yadda suka ga dama la sarata lahum basu da shugabannin ne bayyuwa duk al'amari sai an samu shugaba dole shugaban nan kuma ya zamanto shine yake faɗa a shi dan duk lokacin da an ka ce akwai shugaba bi cikin al'umma to an yi banna ina fata an fahimce ni bai yiwuwa ƙasa ta zamana tana da shugaban ƙasa bi ko shi na yiwuwa a ce akwai wani firizidan nan akwai wani firizidan nan bai yiwuwa gari yana da masu mulki guda biyu wanga ya ce na'am wanga ya ce a'a dole sai an samu shugaba guda shi yasa sha'ir ce la yaslihu nasu fawda la sarata lahum mutane ba za su zamana kara zube ba babu shugaba don in an kai haka nan rayuwar ba za ta taba yi ba wala sarata idza juhaluhum sadu yace sannan kuma babu shugabanni ne inda jahili ne suke mulkin mutane ko ba haka ba bai yiwuwa kuma a ɗauki mulki a bada shi ga jahilai ba zai taɓa yiwuwa ba don jahili kanshi ba zai iya amfani ba balle ya amfani waɗansu an gane wannan ƙala sai annabin nasu ya ce hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu shin kuna ganin cewa idan aka wato farlanta muku yaki aka wajabta muku yaki cewa za ku ba za ku ba za ku ba za ku ja da baya ba ku annabin yana tsoratar da su yana nuna musu cewa ina jin tsoron a farlanta muku yin jihadi ku dawo ku yi baya-baya to da annabin ya ce musu hakan ga qalu wace amsa suka bashi sai suka ce wa malana alla nuqatila fi sabilillah mi zai hana muna mu yi yaki dan daukakar da kalima Allah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina alhali an fitar da mu min diyarina daga gidajenmu wa abna'ina kuma an kwace mu da 'ya'yanmu shikenan mi zai hana muna yaki an zo an karbi garin mu an karbi gidajen mu an karbi dukiyoyin mu an mamaye muna dukiyoyin mu mi zai hana mu yaki kaga ashe waɗansu suna yin yaki don saboda mi don saboda su yantar da ƙasar su wani shi na yin yaki na saboda shi amso ƴaƴa ne da aka aka, aka karba shikenan falamma kutiba alaihimul qital lokacin da aka wajabta musu yin yaki shikenan an kasabtar da umurni tunda dama Allah subhanahu wataala ya san dan adam bai son ya wato bai son rayuwa ta hita to amma tunda su suka nema mutane ba su son mutuwa yanzu nan muna zamane cikin mutane da an dauko zancen mutuwa mutane suna wacewa da ka zo cikin fada ta gayu ana zamne ka kawo zancen mutuwa sai a ce to ka gani fa ya bata mana fada sai ka ga wanga yayi nan wanga yayi nan wanga yayi nan wanga yayi nan hakan ga masu son duniya ko sun tsufa ba sun zancen mutuwa da ka ga mutum yana son duniya sosai to dauko mai zancen mutuwa sai ka ja ce kai ana hira kwarai ka zo ka bata mutane fada bai son zancen mutuwa ita ko mutuwan nan dole sai an yi ta me yasa ake tuna mutuwa saboda ai tattalin abin da za a aikata na tashin alkiyama mun gane wannan falan ma kutiba alaihimul qitalu tawallaw Allah ce ko da aka farlanta musu wato yin yaki tawallaw sai suka juya illa qalilan minhum sai an kadan daga cikin su lokacin da an ka farlanta musu yin yaki tawallaw sai suka juya suka yi da baya da baya illa qalilan minhum sai yan kadan daga cikin su malamai suka ce to kenan wannan yana nuna cewa qalilan kin nan aqallu ne min as an gane ne ba su kai sulusi ba domin a cikin hadisin wasiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce was sulusu kasir sulusi yana da yawa kenan ma aqall min sulus kenan bai kai kasir ba ina fata an fahimce ni wadansu kuma malamai suka ce a'a nan zancen wasiya ne ake yi wanga ko zancen wata runduna ce ta yaki kenan ba ba tabbata bane ya zamanto kamar bai kai- bai kai sulusi ba wallahu a'lam tunda Allah ne bai ba mu labarin su ba wato tawallau illa qalilan minhum sai yan kadan daga cikin su wallahu alimun bi zalimin Allah subhanahu wa ta'ala masani ne da waɗanda suke azzalumai wani zalunci suka yi ba wani abu suka taka doka ta Allah subhanahu wa ta'ala ba amma zaluncin da za su yi ko suka yi shine an umurce su su yi yaƙi suna zaman su suka nemi a farlanta musu yaƙi aka farlanta musu yaƙi suka ke aikatawa kenan da mutumin da Allah ya ce kada a aikata aikata ya aikata haramun wanda kuma aka bashi umarni ya aikata kuma yake aikata kuma ya aikata haramun wanda ya sha giya ya aikata haramun wanda kuma yake yin sallafa shi ma ya aikata haramun ko ba haka nan bane an umurce su su yi yaki ba su yi ba saba wato da ba su yi yakin dan ba sun ne ba kaga sun saba ma umurnin da an ka ba su sun aikata haramun ina fata an fahimce shi wannan shine zaluncin da sun ka aikata kuma ba kowa suka zalunta ba sai kawunan su shi yasa ba a son mutane suna zaune su rinka dauko wa abubuwa waɗanda suna nesa gare su na addini suna son a kawo su kusa wani in ana zama kullum son yake a dauko mas'ala ta addini yayi wannan tambaya yayi wannan tambaya yayi wannan tambaya a'a ba a son mutum ya rinka tambaya abubuwan da bai shirye wajen aikata su يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم تنزام من الله صلى الله عليه وسلم أكو من التربية an gane wannan kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum yake cewa la tatamannu liqa al adu kada ku yi ta fatan ku yi ta gurin Allah kawo yaki aje ai jihadi amma idan kuka haɗu da makiya yaƙi ya kama ka'in da na'in to fa idza laqituhum fasbiru idan kuka haɗu da makiyi to ku yi haƙuri an fahimci wannan da kyau kenan mafi yawancin waɗanda ke cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza to in an ka zo an ka shiga cif- cikin fage an ka fara ba su ne mutanen gaskiya ba ko ina ne kuma da kaga mutum na yi ma malam tambaya goma sha biyar a majalisa to shi ko cikin sha biyar kin nan da ke zai aiki da ɗaya dukkan su ba zai aiki da su ba sai ya saba musu wanda duka ji na kiran yaushe za a fara karatu mallan ba a bude makaranta ba ba a fara karatu ba yan yan yan yan yan sati daya ana bude makaranta ya shiga wani sha'ani duk wanda kaga ya cika zurewa cikin al'amari ba shine na gaskiya ba waɗanda sun ka san hakikanin al'amari sannu sannu suke tafiya in ya zo kuma sai su yi hakuri da shi amma masu cika baki a yi kaza a bude makaranta mu yanzu sallar nan da ake yi da ka a goma ta yi muna kaɗan a ƙara mun yi son kaza kai in ba ka da wayo sai mutum ya tura ka sai ya sa ka aiki sai ka yi sai mutane su wace shi abu na farkon wanda zai gudu ya barka shi yasa kullun aikin addini wanda mutane suke iya tafiya akan shi shi ake tafiya sannu sannu idan za a ƙara a ƙara kaɗan amma idan waɗansu suka zo masu eh, me ake cewa waɗanda suke da hamasa suna suna kokarin su zaburar da mutane da an zo an ka fara kwana bisa ga sun gudu sun barku da aiki ina fata mun fahimce ni kaga waɗanda sun zo sun su sun ka nemi ayi yaki amma Allah ce tawallau illa qalilan minhum su da suka nemi ayi yaki kuma sun dawo yan kaɗan daga cikin su kawai suka je suka suka dangana za su je su yaki tare da annabi sai Allah ce wa qala lahum nabiyuhum
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم ي... ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم na'am bayan sun roƙi sun roƙi wato sun nemi annabin su ya roƙan musu Allah wa qala lahum nabiyuhum sai annabin su ya gaya musu inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika Allah ya tsayar da wato taluta ya zamanto shine shugaba Allah ya sanya muku taluta shine shugaba gare ku Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku taluta ya zamanto shine shugaba gare ku kaga annabin bai ce musu ni zan zaɓan muku ba tunda kun ce a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓan muku talut ya zama tun shine shugaba gare ku inna Allah ya ce kaga bai yi isnadin al'amari zuwa gare shi ba kun ce a roƙan muku Allah subhanahu wa ta'ala na roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qalu sai suka ce anna yakunu lahu mulku alaina ya za a yi a tsora wannan akan mu a bashi shugabanci akan mu wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu kuma mu- muka fi cancantan mulki daga daga shi daga gare shi wa lam yu'ta sa'atan min al mal sannan kuma mutum ne wanda bai da wata dukiya mai yawa kaga daga nan an an- an fara samun matsala tun daga nan to min duk lokacin da mutum ya ga aya ta qur'ani ko ya ga hadisi yake son sai ya kure malami dan mi an ka ce kaza dan mi an ka ce kaza to in kana da hankali lokacin da kake mai wa'azi in mutum ya tambaye ka wani hadisi wanda baka san ma'ana tai ba ko ko ka kasa gane hikimar da yasa an ka ce haka nan sai ka ce mai haka ne Allah ya ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan mi an kai wannan kuma ni ba ni zaka tambaya wannan ba an fahimce ni kwanakin baya wani bugo mini waya an ce akwai hadisi idan ja- wato jariri ya yi hitsari to za a idan namiji ne za a dan yayyafa ruwa idan mace ce za a wanke sai tambayi da to menene bambancin ya mace da ɗa namiji ka fahimce ne yana ganin kamar kun san irin waɗannan daga cewa addinin musulunci kullun ya rena mata kaza kaza kaza kaza kaza an fahimci wannan da kyau mai yiwa bincike na ilimi na zamani zai iya zo ya bambanta muna ko ba haka ba in ma bincike bai zo ya bambanta muna ba ni cewa an kai in yi imani da annabi ba cewa an kai ba dole sai na tambaye shi me yasa an kai kaza me yasa an kai kaza domin yana daga cikin sharaɗin mutum ya zamanto mai imani abinda ya fi karfin ka kamar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya kire warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina dan adam wanda yake halitta irinka zai iya yin abin da baka gane ba kuma dole ka yadda a ta yi haka nan ko ba haka ba yanzu kasashen turawa ba suna kere-kere ba muna iya yin abin da suke yi muna tambaye su sai mun zo mun tam yanzu sai ka ce to ni cellular kin gaban aiki da ita a kiran yomin engineer wanda ya waga cellular sai ya faɗa min da mi da mi da mi da mi an ka haɗa sannan an ka wannan cellular sannan ya aiki da ita yana yiwa mota wadda an ka kirkiro daga ƙasar America ko daga ƙasar France yana yiwa ka ce kai ni ban hawan mota Peugeot ko ban hawa mota iri kaza a tai sai an nemo min engineer sai ya faɗa min da wane karhe da wane karhe an ka sa da wace roba da wace roba aka hada da wace irin technology an kai amfani an ka hada wannan mota sannan in taka in tashi yana yiwa to shi Allah subhanahu wataala wanda yake allamul ghuyub kake jiran sai ka gane duk umurin da ya masa nan ka aikata kenan baka tashi ibadi ba muna fahimta wannan da kyau da haka in kana wa'azi idan mutum ya nuna ba ba zai yi imani ba ba cewa an kai sai ka shirya da mutane ba a'a in hikma ta bayyana gare ka sai kai ma mutane bayani wani lokaci Allah zai hudin abu ya hudi dalilin da ya sayi wannan abin wani lokaci ba zai faɗa ba amma ya bar istinbati ga malamai idan sun yi istinbati istinbatin nan ya dace sai a karba idan kuma ba a gano ba sai a bar al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda ya ce kuma ba zai yi imani ba sai ya gane sai a ce mai to ka jira sai ka gane muna haɗuwa da kai ranar tashin alkiyama mun fahimci wannan da kyau to dan haka kaga an samu matsala sun ce anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu kaga nan akwai itirazi sun gitto ma Allah subhanahu wataala fa sun ce yaya Allah zai aza musu wanda su sun hi cancanta kaga daga nan an samu matsala ko ba a samu matsala ba mutumin da yake ganin kai ba yadda za a yi walillahi almasalul a'la ba a kwatamta ilimin Allah da ilimin wata wata halitta to amma ya za a yi Allah a ce ya zartar da hukunci kai ka dawo kana ganin a'a nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mal kuma bai da dukiya malamai sun yi fassara guda biyu suka ce walam yu'ta sa'atan min al-ma yana talaka bai da dukiya amma waɗansu malamai suka ce a'a walam yu'ta sa'atan min al-mal ba a bashi dukiya mai yawa ba mai yalwa domin sa'a shine yalwa ma'ana yana da rufin asiri shi ko abinda ake bukata a rayuwa shine rufin asiri ba wai dukiya mai yawa ba in Allah ya rufa ma asiri kana da abincin da zaka ci dukiyarka ta ishe ka gudanar da rayuwarka to ba sai ka tar da dukiya mai yawa ba domin akwai mutane da sun tar da dukiya mai yawa ta zama to sanadiyar harkar su kamar su karuna da irin su da suka kama da su an gane wannan walam yu'ta sa'atan min al-mal qala inna Allah astafahu alaikum annabi yace kai ku dakanta hawa Allah subhanahu wata'ala shine ya zabe shi ba ni na ba sako ne na ubangiji dake isarwa wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism Allah subhanahu wata'ala ya bashi yalwa fil ilmi ta ilmi wal jism sannan kuma Allah ya bashi yalwa ta jiki to kun ga ashe ga abubuwan da ake bukata zancen ku ce cikin iyaye ne ba a taɓa yin sarki ba kun san wani bi in za a zaɓen sarki sai a ce to uba ne ya taɓa sarauta ko kaka ne ko kaka ne ko kakan kakan kakan kakan kakan kakan ne sai an bincika in za a ba mutum sarauta ko ba haka ba eh sai an yi bincike na biyu ko kuma mutum ya zama to yana da kuɗi in kana da kuɗi kana aika sai sarauta yanzu ko ba haka nan ba ko ba ko sai ka sai ka yi sa- taka sarauta yanzu yanzu ka sai wancan hakimi ka sai wancan hakimi ka sai wancan hakimi gwamnati ka zo ka zuba mata nata sai a gama ko da aka zabe sai a ce mutum ya ci wa ya taba sarauta cikin iyaye ne babu khalas ya samu kuɗi to kaga waɗannan su ne abinda mutane suke kallo abba Allah subhanahu wataala ba waɗannan ya kawo ba al ilmu wal jism Allah ya bashi ilimin tafiyar da al'amurra saboda ilimi na shugabanci Allah yana bada shugaban da gida ba ba kowa ke yin shugabancin mutane ba ko gida wani gida ne ya fi ƙarfi ne hankuri na ake yi ina fata an fahimce ni Allah ya bashi ilimi domin ba a mulkin al'umma sai da ilimi wal jism kuma Allah ya bashi koshin lafiya da wadatar jiki duk lokacin da an ka samu waɗannan to mulki zai tafi duk lokacin da an ka rasa ɗaya daga cikin waɗannan kuma za a iya samun matsala domin in akwai ƙarfi babu ilimi to al'amari ya zan shirme yanzu na kana ganin an aikata an aikata an aikata baran barama ba su ce mutumin da yake da ƙarfi shi ganin shi kai komi ya kamata ya aikata ko ba haka nan bane ba aiki da ilimi sai a ce bari mu aikata kaza bari mu aikata kaza balqis lokacin da sai ma mutanen ta magana ta ce wato aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu bi suka ce mata nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid su kawai abinda sun ka dauka dai makamai kamata dauka je ayyaki da ta dauki ra'ayinsu ta yi aiki da shi da an halaka ko ba haka ba kaga sun yi aiki da karfi shi yasa mutumin da yake da ganin yana da karfi to kullun wawa ne mafi yawanci kawai aikin wawaye shi kai shi yasa matasan mu da suke dauka altar kullun in ka gane su rasa hanya wawaye na sai ga mutum shi na kokarin shi saka hauda shi buge uba ne wai wato karfi shi ke yi cikin gida kawai sai kaga ya zo ana zaune ana hira kawai sai kaga ya bugi katanga pap wai wato karfi shi ke yi aikin wawaye kawai shi ke yi ragaita banza da shi shi yasa in kaga mutum na dauka altar in ka tsinke shi gwabce mai hanya ya wuce sai in ya haɗu da dan altar ne sai su buga an gane wannan wato bastatan fil ilmi sannan kuma in an ka samu ilimi babu karfin zartar da al'amura kuma ya zama to aikin banza domin laraba suna cewa la ra'ayya liman la yuta ra'ayi bai da wani amfani in ba a yi maka da'a idan komi ilimin ka in mutane ba su yarda su bi ka ba kuma shikenan ko ka faɗi zai a ce kai kai tautu ne ba za a yi ba kaga shikenan dole sai an haɗa waɗannan abubuwa guda biyu sai akwai ƙarfin zartar da al'amurra akwai ƙoshin lafiya da zaran shugaba bai da ƙoshin lafiya an samu matsala sai a jidda shi daga mulki ina fata an fahimce ni shi yasa kuke ganin turawa da suka fi mu wayo duk lokacin da mutum ko wato director na ko director na na wata ma'aikata daga lokacin da ya gabai da lafiya suka ji an ce yayi marabus ko ba haka nan bane amma mu ko shugaban kasa son shi kai sai ya mutu yayi rashin lafiya yayi rashin lafiya bai da lafiya amma sai ya mutu da aka tashi rikitar da Najeriya ana son a halaka musulmi sai aka ɗauki mara lafiya sai an ka aza shugabancin ta ko ba haka ba sai an ka ɗauko mataimakin shi mai lafiya mai ƙoshin lafiya sai aka aza an san cewa wannan mutumin yana da wahala ya kai labari radda ya mutu sai kafiri ya karɓi mulki wace jaha ce ta hi mahadata alqur'ani wanda suke hadda alqur'ani ita ce jihar Borno sai an kasar da bala'i gashi nan Allah ya san da aka yi musulmi a wannan lokaci mutanen da aka kashe a wato wannan yakin hatta da yakin biyafara da an kai yakin ba sasa a Najeriya ba kashe irin waɗannan mutane ba walakancin da an kai ma musulmi cin mutuncin da an kai ma musulmi amma ta wace hanya an ka bi an gano shi shugaban bai da lafiya ko da ko da shi a shugaba shina wannan kasa wajen neman magani yana wannan kasa wa zai zartar da hukunci shine mai mataimakin shugaban kasa an gane wannan da kyau wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah subhanahu wata'ala yana ba da mulkin shi ga wanda ya ga dama kenan Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce mu babu bambanci kuma ga ƴan adam wajen Allah subhanahu wata'ala balle a ce sai dan gida kaza sai dan gida kaza sai dan gida kaza mu mutane muna da muna iya irin wannan amma shi Allah subhanahu wata'ala bai bai don duk bayin shi na shi ya halicce su ko ba haka ba inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah subhanahu wataala bai kallon surar jikin ku domin shi ya halice ku ba kai na kan ba Allah shawara yayi ka kaza ko kaza ba balle ka ce kai kana so ka kawo shawara kaza cikin halittarka amma Allah subhanahu wataala yana kallon zuciyoyin ku sannan kuma yana kallon aikin da kuke yi don haka Allah yana ba da mulkin shi ga wanda ya ga dama yu'ti mulkahu man yasha'u Allah yana ba da mulki ga wanda ya ga dama ko an ki ko an so ko ba haka ba shugabannin nan kasashen Nijar babu wanda ya gade uba ne ko akwai wanda ya gade uba ne ko wani ya mutu ana nan ba a ma san wani ne zaman tuwa shugaban kasa ba hasashe na ake yi sai wani zo ya zan shugaban kasa wanda duk duniya babu ma wanda ya taɓa samun tsammanin zai zan shugaban kasa ko ba haka ba lokacin da an kai kudeta zamanin canja kashi 99 cikin mutanen Nijar ba san wani akwai wani maso da aka ce masu alihu ba ko wanda ya san shi eh akwai wanda ya sa tsammanin zai mulkin kasar Nijar amma Allah subhanahu wataala ba shi mulki kuma sai da mulki dole ko an ki ko an so in an fara zana waɗanda sun kai shugabancin Nijar sai an sa Salihu Jibba cikin su ko ba ka so ne yu'ti mulkahu man yasha'u kenan wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wata'ala mai yalwa ta falalatai ne kenan ma'ana dukkan ku ya ku musulmi ko ya ku waɗanda kuka nemi a sanya muku shugaba Allah ya yalwatar da baiwa ta zuwa gare ku gaba daya alimun kuma Allah masanina shi yasa ya keɓance wannan bawan Allah daga cikin ku ya sanya shi shugaba kenan falala Allah ta shafi kowa da kowa amma ilimin Allah shi na yassa ya zaɓi wanda ya ce shi ya kamata ya zamanto shugaba gare ku ba wai hakan gane kawai an zaɓe shi akan ku ba an gane wannan kamar wato ana ɗan tausasa musu zuciya ne wasi in an ce abu wasi ya yalwaci kowa rahama Allah ta yalwaci kowa falala Allah ta yalwaci kowa to amma kuma alimun Allah masanina shi Allah ya san dalilin da ya sa fifita shi akan ku an gane wannan wa qala lahum nabiyuhum
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين na'am annabin su ya ci gaba da ce musu wa qala lahum nabiyuhum har yanzu kuma annabin su ya ci gaba da gaya musu cewa inna ayata mulkihi alama ta mulkin shi wanda zai nuna cewa shi na Allah subhanahu wataala ya zaba domin kalima ta aya a darabci tana nuhin wato alama daga baya ne an ka samu aya ta alqur'ani wato alama ta wurin da za a tsayawa amma larabawa sun kasance suna amfani da kalima ta aya shine alama shi yasa Allah ya ce zakariya qala rabbi ja'al li aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayamin illa ramza ina fata an fice ni kaga ayar da an ka sanya maka alama wadda zaka ganewa awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il an gane wannan to ayata mulkihi alamar da take nuna cewa Allah ya zaɓe shi an ya atiya kumu tabutu wato sanduki zai zo muku fihi sakinatun min rabbikum akwai natsuwa a cikin shi min rabbikum daga wajen ubangijinku malamai sun yi sabani shin shi wannan sandukin wato da zai zo fihi sakinatu min rabbikum akwai natsuwa menene natsuwar malamai suka ce alama in ya zo ya nuna cewa ga sarkin naku shi shikenan akwai natsuwa a cikin shi an gane wannan ita ce natsuwar da ake nufi ma'ana ba su ra'ayin mutane yana ta kai da kawo waɗansu ba kamar su ma yi imanin da abin da annabin ya ce ba to amma yanzu in dai akwatin ya zo ya tabbata su ai shikenan a kaga an samu natsuwa kenan fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhu mala'ika sannan kuma wa baqiya akwai saura mimma taraka alu Musa na daga abinda iyalin gidan Annabi Musa suka bari wa alu Haruna da Annabi Harun tahmiluhu mala'ika kuma mala'ikuna suke dauke da shi kaga ba wani na yake dauke da shi ba sihiri na an kai ba kamar karba balle a ce sihiri na aka yi sannan kuma ba saddabaro na an kai ba ba waɗansu mutane na kuma an ka ba an ka ce su dauka ba mala'iku za su shiryar da su balle ku ce ƙarya ne dubara ta an kai an ka sa waɗansu mutane suka je suka dauka suka kai gaban wani suka aji a'a mala'iku na suke dauke da shi an gane wannan wannan sai shi zamanto aya ta farko wadda annabin su ya gaya musu ita ce aya ma'anawiya wadda ba a gani faske ya ce musu Allah ya ce amma ba su ga dalili ba mun gane wannan amma wannan aya kuma wa aya ce zahira wadda ake gani ga fili mala'iku za su zo za su zo da wannan abin gashi zahiri ana gani za su aje shi a gaba gare shi an gane wannan waɗansu malamai kamar cikin isra'iliyat za ku ga an ruwaito an ce akwai takalmin annabi musa akwai sanda annabi musa da takalmin shi da wane ne da wane ne amma babu wani nassi daga manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da wannan waɗansu ba malamai suna ganin a'a baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmiluhu almalaika shine abubuwa na annabta na ilmi ayoyi wadanda an kabari na at-taura da abin da ya kama da hakan ka domin annabawa ba su barin gadon dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al ulama warasatul anbiya su kuma al ulama wato wal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama annabawa ba su bar dinari ba su bar dirhami ba kenan duk abin da yake dukiya ne sai ai kiyasin shi annabawa ba za su bar shi matsayin gado amma an ce baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu harun tahmilu malaika shine saura na ilmi wanda suka bari an gane wannan kenan kaga wannan sai ya tabbatar musu da cewa lalle al'amarin nan Allah ya zabe shi tunda sauran ilimin annabta an zo an kawo shi gaban wannan bawan Allah an bada shi gare shi mun gane wannan inna fi zalika hakika a cikin wannan la ayatan lakum akwai aya gare ku in kuntum mu'minin ha in kun kasance masu imani ha in kun kasance masu ba da gaskiya to wannan ya ishe ku domin an ba ku aya daga annabin ku kuma an ba ku aya zahiri wadda kowa zai ganta ta tabbatar muku da gaskiya wannan magana sai Allah ce falamma fasala talut فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين Allah subhanahu wa ta'ala ce falamma fasala talutu bil junudi lokacin da talut ya fita da runduna tai al junud jam'i ne na al jund al jund kuma shine soja wanda yake zai fuskanci yaki su da ake ce ma runduna ta yaki kun san a can da in ana BBC ana ce musu dakaru to ina ganin sojoji sun kai sun ka ja kunna yan abin da yan gidan rediyon BBC sun ka ce musu abin ce musu dakaru sai a ce dakarun kasar Najeriya wato ana nufin sojoji amma yanzu sun daina wannan sai ka suna cewa sojoji falamma fasala talut bil junud lokacin da talut ya fita da runduna ta yaki qala sai yace inna allaha mubtalikum bi naharin allah zai jarrabe ku da wani kogi ruwa masu gudu kaga ashe daga nan za a gano wani abu faman shariba minhu duk wanda ya sha daga cikin wannan kogi ya cika ciki ne babul falaisa minni baya tare da ni wa man lam yata'amhu duk wanda kuma bai sha ba to fa innahu minni yana tare da ni an gane wannan kenan duk wanda an ka zo lokacin da za a sha ruwa ya cika ciki ne to wannan bai tare da ni kenan daga nan wato an sallame shi domin alamu ne na farko ba zai iya hankuri ba domin kun ga sojoji in in za a je wajen yaki kun ga dan bidon da ake basu dan karamin bido na ake basu idan ya ji kishirwa sai ya dan bude wannan dan marhin bido sai ya dan diba kadan sai ya sha amma da soja za za a tai wajen yaki ya dauki wannan bido gaba ɗaya ya sha kaga wannan ba soja bane an gane wannan kenan fa man shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amu duk wanda bai sha daga gare shi ba da wannan ne wasu su malaman luka suke cewa wato hatta da ruwa a cikin larabci ana kiransu at-ta'am domin nan ya ce wa man lam yat'amhu fa innahu minni duk wanda bai sha ba kaga ruwa su ma at-ta'am ne amma a larabcin da muke karatu eh an ka ce at-ta'am shine abinci alma'u kuma ruwa amma nan ya ce wa man lam yut'amu ka ku ga larabcin alqur'ani shine karshen larabci don haka a larabci ya halatta a ce ma wato ruwa at-ta'am amma kuma idan mutane ba su gane ba sai a yi musu bayani kamar yadda bani isra'ila sun kace ya, ya wato lan nasbira ala ta'amin wahid ba za mu iya hankuri ba akan ta'am wahid alhali kuma ba abinci ɗaya an ka sauka musu ba Allah ya sauka musu almannu was salwa kaga daga cikin abubuwan da aka sauka musu abinda akwai abinda ake sha sai ya zamanto duk abinda ake sha ana ce mai at-ta'am duk abin da ake ci ana ce mai at-ta'am amma in ana son a yi larabci a gurguji kowa ya gane sai a ce at-ta'am shine tuwo wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan bi yadi sai ce sai wanda ya dan debo ya dan kamfato to wannan babu da higiri shi akwai qira'a gharfatan akwai ghurfatan sai wanda ya dan debo in an ce gharfa yana nuhin wato debowar ruwa da hannu ka dan kamfata ka sha an gane wannan amma in an ce gurfa yana iya ɗaukar kamfata kuma gurfa yana nufin ɗaki ko ba haka ba to kada wani ya zo ya ce gurfatan na ana nufin ɗaki kun san larabci da irin wannan matsala wanda bai sani ba yana ganin da larabci zaka iya fassara qur'ani to in ya zo na sai ce illa man tarafa gurfatan bi yadihi akwai mutumin da zai iya ɗaukar ɗaki da da bakin shi kaga ba zai taɓa yiwa ba Allah ce fasharibu minhu illa qalilan minhum sai suka sha daga wannan kogin daga wannan korama illa qalilan minhum sai yan kadan daga cikin su kaga waɗannan yan kadan din su kadai ne za su yi mishi biyayya sannan su kadai ne suke da hankuri tunda nan Allah yana son ya bambanta masu hakuri da waɗanda ba su hakuri sannan tunda nan ana son a bambanta waɗanda wato za su je yakin da gaske da waɗanda ba za su je yakin da gaske ba domin tahiya da jama'a mai yawa idan aka tafi da su wajen yaki suka rugo da gudu to za su ƙara sanya muku tsoro tsoro shi yasa in za a tafi yaƙi in mutum goma suka yarda su je wajen yaƙi to sun yi ate da mutum dubu waɗannan ɗari tara wato da tis'in aikin banza ne idan suka yi gudu za su ƙara sanya muku tsoro an gane wannan shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya ma mu'minai cewa munafiqai ba su da wani amfani su tayi tare da ku dama tun lokacin da ba suka yi kwana lokacin da Abdullahi ibn Salul ya yi kwana da wata jama'a to ba sun cuce ku bane a'a taimaka muku ne suka yi domin a zahiran suna ganin sun cuta muku amma alhali ba haka na bane taimakon ku suka yi saboda za ku tsaya ne da adadin ku da shi za ku yi aiki an gane wannan shi yasa Allah ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunukum alfitna wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bil zalimin da ma sun tayi da babu abinda suka kara muku illa banda domin gudu za su yi idan kuma suka yi gudu za su ce akwai takan ku fa mutanen nan ba su da kyau za su hallaka ku za su hallaka ku to kaga wanda ma yake dan wani kokari sai ce kai harka ga harka za mu yi sai su yi kona shi an gane wannan Allah ce to falamma jawazahu huwa wallazina amaru ma'ahu lokacin da ya jawazahu ya ketara shi ma'ana ya ketara wannan kogi huwa shi wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani waɗanda a tare da shi qalu sai suka ce la taqata lana al-yawma bi jaluta wa junudihi ba mu da ikon yakar qaluta jaluta wa junudihi da kuma rundunar shi domin wato kafirai sun shirya suna da yawa adadi mai yawa sannan kuma suna da kayan yaƙi kenan mu ba za mu iya yakar su ba qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah waɗanda suke da yaqinin za su haɗu da Allah domin in anka ce zanna da larabci yana da ma'ana guda biyu in anka ce zanna wani lokaci ana nuhin zato kamar ka ce zanantu annahu fi dakhil ina sa tsammanin mutum yana cikin gida ko ba haka ba amma wani lokaci zanna tana iya zakuwa da ma'anar yaqini kai yaqinin abu shi yasa yana da kyau dole sai ka koyi larabcin alkur'ani sannan da ka sanin alkur'ani misali kuma Allah subhanahu wataala ce wato wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un kaga wa innaha ita sallah lakabiratun tana da girma tana da nauyi illa ala alkhashi'in sai ga masu jin tsoron Allah alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim waɗanda sun yi yaqinin za su haɗu da Allah domin ba a cewa suna zato in dai suna zato ai babu babu imani domin kafirai wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri ma as-sa'a in dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin ko ba haka ba kenan wa ra'al mujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa wa ra'al mujrimuna an-nara kafirai sai suka ga wuta fa dhannu annahum muwaqi'uha kaga in ka fassara suna ta sun za su faɗa cikin wuta a'a sun san da cewa ɗaukar su za a iya tsumbula su cikin wannan wuta kenan kaga nan zanna ta da nuhin yaqini qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah waɗanda suke da yaqinin tabbas za su haɗu da Allah sai suka ce mi kam min fi'atin qalilatin so da yawa wata yar jama'a qalilatin yar kaɗan ghalabat fi'atan kathiratan tarrin jayi jama'a mai yawa amma bi idnillahi da iznin ubangiji an gane wannan kenan yana yiwa jama'a mai yawa ta yaki da jama'a ƴan kaɗan ta rinjaye jama'a ƴan kaɗan wannan shine abin da mun ka sani ko ba haka ba amma kuma yana yiwa jama'a ƴan kaɗan ta yaki jama'a mai yawa ta rinjaye ta kamar yadda Allah ya ɗauki musulmi ya ɗaura su akan kafirai ranar mi ranar badar Allah subhanahu wataala ce wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah ko ba haka ba qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlihim ra'y al-ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar yana yiwa kuma jama'a mai yawa su je ta tunkari jama'a ya kaɗan al'amari shi lalace musu shi yasa musulmi lokacin da suka ga yawan su ba za a iya rinjaye su ba ranar da an kace ghazwatu hunain sai Allah subhanahu wataala ya gwada musu Allah ce laqad nasarakumullahu fi mawatin kaseera wa yawma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin ranar hunain musulmi suka ce kai lan nughlab al-yawma min qilla ai ba ba yadda za a yi an kadan su je su rinjaye mu mu musulmi masu imani masu yawa kafirai su je su rinjaye mu kafirai mi ko da aka je wajen yaki sai ga musulmi su ruga da gudu da yawan mutane sun wace sun bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai wajen yaki sai yan kwarorin sahabbai da tare da shi saboda mi saboda an yi itimadi akan yawa mun yarda da cewa yawan mu shine da taimakon mu a'a taimakon Allah yana iya zuwa ga yan kadan su yi nasara abinda ake bukata a yi imani abinda ake bukata a tsaya a tsaye da dokokin Allah ba wai cikin zuciya ba ana ƙaryata ayoyin Allah cikin aiki ana ƙaryata ayoyin Allah amma a zahiri ana gaskata ayoyin Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan da kyau kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin Allah subhanahu wata'ala yana tare da masu hankuri nan yana tare da su ma'ana ta wato tarayya ta taimako ake nufi yana tare da su zai taimake su duk mutumin da yake da hankuri hankuri na don Allah domin akwai wanda yake yin hankuri ba don Allah ba idan ana zaluntar ka ba ka da iko to nan ba hankuri na kake yi ba an gane wannan wannan ciris ne ta kama ba ina fata an fahimce ni ba yadda za ka yi da to wannan ba hakuri bane sannan idan ana zaluntar ka kana yin hankuri amma saboda ka cimma wani burin ka na duniya nan ma ba hankuri kake yi ba akwai wanda ake zalunta yana nan yana yin shiru yana jira ranar da zai samu sa'a ya mai da martani wannan ba hankuri bane hankuri shine kana da ikon da za ka mayar da martani sai ka bari don Allah subhanahu wataala an gane wannan shine abin shine hankurin da ake so an zalunce ka kana da damar da za ka mayar da martani ka dauki fansa ko ka wuce iyaka ma amma sai ka bari don Allah to wannan shi ake cewa hankuri an gane wannan amma idan ya zama to an yi karhin ka na aka amshe ma kaya to nan ba hankuri ne kake yi ba sai Allah ce walamma barazu li jaluta wajruni na'am
فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين walamma barazu li jaluta lokacin da suka fita kina aka bayyana aka yi fito na fito ko wace runduna ta shirya li jaluta ga jaluta wa junudihi da runduna tai qalu sai suka ce rabbana afrigh alaina sabran ubangijinmu ka zuba muna hankuri asalin al-ifraq shine a zubo abu an fahimce ni amma sun shabbaha wato hankuri da ruwa saboda kamar abu ne wanda za a zubo musu gaba ɗaya ya shafe su gaba ɗaya sai sun kace afrigh alaina sabran Allah ka zuba muna hankuri amma in za a fassara sai a ce Allah ka ba mu hankuri mai yawa an gane wannan wasabbit aqdamana Allah ka tabbatar da digadigan mu kada mu yi gudu mu zama to kamar irin munafikai waɗanda da an fara yaki sai su yi gudu a'a Allah ka tabbatar da digadigan mu wansurna alal qaumil kafirin Allah ka taimake mu akan mutane waɗanda suke kafirai fa hazamuhum bi idnillah Allah ce sai suka rinjaye su da izinin Allah subhanahu wataala kaga sun yi addu'a Allah subhanahu wataala ya karba amma karba addu'an nan sun yi ma Allah biyayya ba haka kawai ba tsallaka ta addu'arsu dan Allah ce fa man shariba minhu fa laysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni wadanga ba su sha ba suna son ruwan amma suka yi hakuri ba su sha ba kaga da Allah ya san suna da gaskiya sai ya taimake su amma yanzu yawan musulmi a duniya ya kai miliyar har da rabi wadansu ba sun ce yanzu har ya kai da mutum miliyon wato 700 ko ba haka nan bane amma yawan musulmi ina yake masallacin da musulmi suna da yawa ana addu'o'in amma ina addu'o'in suke tahiya kullun sai kaji ana qiyamul layli ana Allahumma izzil islam wal muslimin Allahumma dammir amrika Allahumma dammir amrika Allahumma yattim auladahum Allahumma armil nisaahum Allah ka kashe su Allahumma ja'alhum ghanimatan wa wa auladahum lil muslimin kullun ana addu'a amma me yasa addu'o'in ba a karɓa su muna ta yi muna ta yi muna ta addu'a saboda dokokin da muke tafiya da su da gidajenmu ba na aikin addini da muka aiki da su ba bisa hanya ba addini muke aiki da shi ba a masallacin ma sai mun yi kokari mun canza kansu abubuwa na addini sannan kawai shikenan sai mu zo da mun daga hannu kawai Allah shi arka shi addu'a mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa wato rubba ash'asa aghbar an gane ni matrudun alal abwabi law aqsama ala Allah la abarrahu akwai mutum zaka iske shi wato zitsin raini wato gashin kanshi yana cike da kura kuma ya tunkushe an gane ni yana saye da ragga idan ya je yana neman taimako za a kore shi da bakin kofar gidajen mutane amma ce lau aqsama ala Allah la abarrahu da yayi ma Allah rantsuwa to da Allah subhanahu wataala sai ya barantar da shi da ya ce Allah na nayi maka rantsuwa Allah sai kai ruwa to saboda imanin shi wallahi Allah zai ruwa mutum guda kacal amma ina me yasa nan nan ga Niger 99% musulmi na amma in ka taho ina musulunci yake dole sai an yi aiki da addini in an tsaya an ka tsaya da doka ruwan da ake nema Allah subhanahu wataala zai yi ruwa akwai kissa da wani bawa Allah ya kawo ɗaya daga cikin wato wata shekara a Makka an babu ruwa aka yi sallar istisqa'i aka yi sallar istisqa'i aka yi sallar istisqa'i babu ruwa shikenan wani bawan Allah sai ya shigo masallacin harami zuwa karfe goma sha biyu na dare da daddare ba a iya ganin mutum sai ya yi addu'a ya yi nafila raka'a biyu da ya yi nafila raka'a biyu sai ya addu'a da ya addu'a sai ya ce ya Allah mutanen garin nan sun roƙe ka kai ruwa Allah ba kai ruwa ba to ni Allah na roƙe ka Allah ni son ni kai sai kai ruwa wannan mutumin ya kare addu'a kafin ya hita daga cikin masallaci ruwan sama sun kawar sabka cikin garin Makka to akwai wani bawan Allah yana nan yana ya sai mamaki sai ya bi wannan mutumin sannu sannu sannu sannu yana tafiya shi ko yana tafiya sannu sannu sai ya laɓe don kai ya ganshi in ya shiga wannan kuna ya shiga cikin dare fa sai da ya ga inda wani mutumin ya shiga shikenan sai ya taho a gobe da safe sai ya je gidan ko da ya je gidan ya sallaba yana son ya ga wani wani mutum ne sai ya ga a gida na ashe wanda ake sai da bayi sai ya ce da Allah nan gidan bawa ya zo sai ka zo sayan bawa aka ce awo to idan aka zo sayan bawa wani iri za a kawo sai an ka ɗauko manya-manya kun so su ga iya aiki gabza gabza an ka ɗauko a kawo wannan ya ce ba shi yake so ba paske ya gane wancan mutumin bai da girman jiki sannan wancan mutumin yana ɗingirisa kenan gurgu ne a ɗauko wannan ya ce bayyi a ɗauko wannan bayyi mai bayi yace mai duk waɗannan bayi da kake gani manya-manya da kawo maka kace ba ka san su yace a'a shi dai akwai wani bawa dai shi yake so sai ce to wallahi dai wani dan sauran bawa guda na ya mun saura dan tsoho tsoho an wani dan tsoho tsoho wanda yake abin nan bari dai a kawo maka shi yace to a dai kawo shi gani ko da an ka dauko sai an ka kawo wannan mutumin tsoho ne yazo yana taki dai dai dai sai ce to wannan shi nake so shi kake so sai ana ta dariya yawai mutum ya zo neman bawa amma tsoho ke so da bai aikin komai sai aka yi ciniki sai ba da kuɗi sai suka taho suna tahiya suna tahiya suna tafiya akan hanya sai shi wannan tsoho sai ce kai bawan Allah ni ne maka kaje ka saye ni alhali kuma ga mutane nan kana saya sai ce a'a kai baka sa abin da ya sani sai ka ba ni na sa abin da ya sani sai ka yace abin da ya sani sai sai ka jiya da daddare kai na ka zo cikin masallaci kai addu'a sai ruwa sun ka sauko don haka kai yanzu ba zancen aikin da kake yi aikin masu ƙarfi sai ce to ina kake cikin masallaci yace a ni ina ganin ka ta inda baka gani na sai ce mai don Allah ce a wace to shikenan sai ce mai to da Allah yanzu ina son ka bani dama in mun je in yi arwalla in yi raka'a biyu sai ce babu matsala sai yayi arwalla sai raka'a biyu cikin sujada sai wannan bawan Allah ce ya Allah ya Allah tunda mutane sun san alaka ta tsakani na da ni da kai Allah abinda nake fata Allah ka dauki raina wanda mutum bai ƙara sallah ba sai da ya mutu Allah ya karɓi shi bai son ma mutane su san abinda alaka shi tsakanin shi da Allah subhanahu wataala to mu kuma muke so babban riga abinda muke so kenan babban mota yanzu na ana kulla alaka da kai Allah ya kyauta kaga ashe ba wai gemin mutum na ba ko riga sai ko wa'azi dai ga sawa Allah ya karbi addu'a a'a mutane su kyautata halayen su Allah subhanahu wataala ya karbi addu'a su kun ganin fa haza muhum bi iznillah saboda sun bi umurnin Allah da suka roki Allah Allah sai ya taimake su wa qatala dawudu jalut annabi dawuda ya kashe jaluta an ce wani malamin tafsiri da yazo bai san fa'ili ba ya kasa gane cewa dawudu shi adda dhamma jaluta shi adda fatha to shi ko fa'ili shine adda dhamma maf'ulun bihi shi adda fatha sai rasa da zai wa qatala dawud jalut babu wasali sai ce kai wani dai ya kashe wani daga cikin su amma dawud shi afa'ili jalut shi an maf'ulun bihi kenan dai annabi dawud ya kashe wannan kafiri jaluta wa atahu allahul mulka sai Allah ya bashi mulki wal hikmata kuma Allah ya bashi hikma wa allamahu mimma yasha Allah subhanahu wataala ya sanar da shi na daga abin da ya so walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd in ba dan da Allah subhanahu wataala ba yake tunkuɗe zaluncin waɗansu mutane da waɗansu mutane la fasadatil ard to da ƙasa ta lalace an gane wannan in ba dan da masu imani ba Allah subhanahu wataala yake taimakon su akan kafirai to da duniya ta lalace da Allah zai ba Amerika mulki ta mallaki duniya da duk kowa sai ya koma kafiri gaba ɗai babu abin da za a yi Allah mai da mu kafirai amma ba yadda za a yi su yaki su ci nasara a duniya gaba ɗaya Allah bai ɗauki wannan alƙawari ba walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila bai yiwa kafirai su mallaki duniya ba zai taɓa yiwa ba kuma mu'minnai su ma bai yiwa su mallaki duniya domin idan kafirai sun ka mallaki duniya to shikenan kuma kowa ya zan kafiri to kuma mi adda saura kowa ya riga ya zan kafiri kenan an san ma kuma kowa sai Allah ya tada duniya da mu'minnai sun mallaki duniya kuma to da kuma kowa ya zan mu'mini to kenan kuma jarabawa babu ta amma dole na wani lokaci a ba su dama su mallaki duniya wani lokaci kuma a bamu dama mu mallaki duniya haka za a tafiya la fasadatil ard da kasa ta lalace da masallacin nan na namu America in ta zo sai ta buge su ta maida mu nasu buwat walakin Allah zu fadlin ala alamin Allah subhanahu wataala mai yawan falala ne akan akan bayi akan talikansa tilka ayatullah تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين tilka ayatullahi waɗannan ayoyin Allah ne natluha alayka muna karanta maka su bil haqqi da gaskiya wannan ya nuna cewa wato annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne Allah aiko shi shi yasa cika aya cewa innaka laminal mursalin domin wannan labari na bani Isra'ila da wannan jaluta da wane ne da wane ne ya aka ya samu labarin su ya aka ya san abin da ya faru tsakankanin su da su da annabin su amma wannan kissa a ɗauko ta tun daga farko har ƙarshe ga mutumin da bai taɓa yin karatu ba sannan kuma mutumin da bai iya rubutu ba mutumin da bai taɓa zuwa waɗansu ƙasashe ya yi yawo ya san labarin duniya ba ya za a ya ba da labarin al'ummomin da sun ka shuɗe shekaru aru aru aru shi yasa kullum Allah in ya ba da kissa ta bani Isra'ila ko ta kissa ta waɗansu mutane sai ya kawo cewa kai ba ka da labarin wannan kissa Allah subhanahu wataala ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfuru maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun da an ka kare kissa ta annabi nuhu an ka ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun da an ka kare kissa ta annabi nuhu su cikin suratul hud sai an ka ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa innaka laminal mursalina kaga innaka inna harfu tawkid haqiqa kai laminal mursalina wannan lamun ita ma lamun ta'kidi ce haqiqa kai kana daga cikin manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala aiko ko da mutane sun gaskata ka ko ba su gaskata ka baka da kadamu Allah subhanahu wa ta'ala shi aiko kuma kai san kai manzon shi ne dan ya kamata mu dakanta abinda muka fada ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai zuwa gobe Allah kai mun rai Allah ramma sai kai mun addu'a صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وبارك على محمد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم فصل وعن وصل وبارك على محمد بن عبد الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين كل من في السماء